sihatuhu wato abinda ingancinsa ya bayyana gare ka to fa huwa mutlaqun kai tsaye kayi wannan kasuwanci ko kayi wannan sana'a a ƙarƙashin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kenan duk sana'ar da ka kasa gane halacce ko haramce ko kuma ta rikirkice ta yi kama da halal ta yi kama da haram wannan barin ta shi yafi alkhairi saboda annabi ya ce wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas a tsakanin halal da haram akwai kuma wani abu da yake zamantowa mai rikici sai yayi kama da halal yayi kama da haram da yawa daga cikin mutane kuma ba sa gane halaccinsa ko haramcinsa din yana zama musu a cikin rikici sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida wa man ittaqa shubuhat faqad istabara li dinihi wa irdi duk wanda ya samu kansa cikin irin wannan shubuha din abin ya rikice masa ya kasa gane halaccinsa ko haramcinsa ga wata sana'a yana ya kasa gane halaccinta ko haramcinta kuma bai samu wani malami da shi ya san wato halaccin ko haramcin ba tunda da annabi ya ce la ya alamu hunna kathiru minan nas kenan daga cikin mutane akwai wanda suka sani sai dai da yawa ne ba sani ba to in ya samu yan kaɗan ɗin da suka sani suka wayan mar da kai a wannan sana'a rai ba ta da matsala wannan kasuwanci halattacce ne sai mutum ya ci gaba da yi ko kuma wannan kasuwancin haramun ne wannan sana'ar bata halatta ba musulunci ta saba da ka'idojin musulunci sai mutum ya haƙura ya bata amma mutum bai samu wanda zai fito masa da mas'alar fili na ya gane halaccinta ko haramcinta ba to ya haƙura ya batta shi ya fi alkhairi domin annabi ya ce duk wanda ya yi hattara ya kiyaye shubuha to ya kubuta da addininsa ya kuma kubutar da mutuncinsa da haka dai idan sana'a halacce kuma halal ɗin a bayyane kai riko da ita domin asalin mu'amaloli halacce sai abin da haramcinsa ya bayyana gare ka asalin mu'amala shari'a ta bata a asali asalin mu'amala halacce sai wadda haramcinta ya fito gare ka cewa sana'a iri kaza ko mu'amala iri kaza haramun ce wa kadhalikal alharam bayyin kamar yadda ita ma haram mun san cewa a bayyana take kamar caca kamar giya da makamantan irin wannan da nassin alqur'ani kaga haram ne kamar haramcin sata kwace cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba wannan ba mutum baya bukatar sai ya je wajen wani malami ya mai bayanin cewa sata halarce ko ba halal bace kowa ya san haram ce wal mushtabihu alladhi la yudra hal huwa halalun am haram li ta'arud al adillati fi fa huwa yutawaqqaf inda kawai zaka dan tsaya tsaye ka samu cikakken bayani shine inda mas'ala ta zama tayi kama da halal tayi kama da haram kuma kai baka da ma'auni na rinjayar da halaccin ko haramcin to anan sai ka tsaya kar ka yi gaba gadi wajen yin wannan abin har sai ka samu bayanin halaccin ta ko haramci to a ƙarƙashin haka muka ɗauki matsalar mutumin da ya yi sata ya yi sata kuma kuɗin da ya yi sata ko ya yi ƙwace sai ya juya wannan kuɗi kuma daga baya sai wato ya so ya tuba to mun ce asalin kudin da ya sata wajibi ne mayarwa wanda aka ya sata daga wajensa to inda aka tattauna shine ribar da aka samu da kudin haram meye matsayin wannan riba to shine kusan abin da ya tafiyar da lokacin namu a wancan darasin da ya gabata ko duk kuma dai mun ji maganganun da malamai suka yi akan kudin haram malamai sun kasu gida hudu akwai wanda suka tafi akan cewa wannan kudi ribar da aka samu ta shi wanda ya sata din ce kawai abin da zai yi shine ya mayar da uwar kudin da ya sata ga wanda ya saci kudin wasu malaman suka ce a wannan da uwar kudin da ribar din na wanda aka saci kudin sa domin da kudin sa aka ci ribar da haka za a tattara da uwar kudin da ribar a dauka a mayar malamai na uku suka ce a'a wannan al'amari haɗin gwiwa ne duk da cewa mutumin nan bai kyauta ba ya yi sata amma da ya saci kuɗin kuma ya yi wahala da kuɗin domin har ya juya su ya yi kasuwanci da su kuma har gashi an samu riba domin da garin yin kasuwanci da su kuɗin sun narke to da ko ya tuba sai ya mayarwa sai ya nemi wani kuɗin ya mayarwa wanda ya saci kuɗin nasa to tunda har in kuɗin nan sun salwanta hasara tana kan shi wanda ya sata a tutun da an samu riba ba zai yiwu ba a ce riban nan ba zai ci komai a ciki ba ya bawa mai kuɗin gaba daya sai suka ce abin da ya kamata shine a raba ribar shi ya ja wani kaso na ciki ainihin wato a mai kuɗin da aka saci kuɗinsa a mai a bashi wani kaso na wannan riba din sai kauli na hudu malaman da suka ce shi ba zai ci ba shi ma wanda ya sata ba zai ci ba mai asalin kudin ba zai ci ba wanda ya saci asalin wato wanda ya saci kudin ya juya aka samu riba shi ma ba zai ci riban ba kawai sai dai a sadaukar dan ai takallusi shi kawai mai kudi a maimar da asalin kudin sa da aka sata wannan duk mun ji malaman da suke da waɗannan ra'ayoyi a darasin da ya gabata ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa in kana fasidan ya'khudhu min al fasadi mamsakata nafsi idan mutum yana yin sana'a sai ya kasance wannan sana'a shi ɓatacciya ce yana yin kasuwanci a shi wannan kasuwancin haramtacce ne gurɓatacce ne to kuma gashi ya riga ya samu kuɗi ko ya samu ainihin riba da kuɗi da wannan kasuwanci to yanzu ya gano cewa wannan sana'a da yake yi bata halatta ba to sai malam yake cewa ya akhudhu min al-fasad daga wannan gurɓatacciyar sana'a ɗin sai ya ɗauki mamsakata nafsihi gwargwadon abin da zai rike kansa ya rike iyalinsa shikenan misali mutum sai da gumaka yake ko kuma giya yake sayarwa bai san haramcin ba ko kuma ya sani ɗin yake yi sai tuba ya zo masa to yanzu kuma gashi kuɗin nan duk ya tara su din na giya ne ko din na gumaka ne ko kuɗin nan da ya tara din na caca ne to yanzu ya za ya tuba kuma yanzu kudin duk sadaukar da su zai ya koma empty ya koma ya zama nauyi akan mutane ya dinga zuwa yana maula kofa gidajen mutane sai mala ya ce a'a sai ya dauki gwargwadon abin da yake ganin wannan adadin zai rike shi ya rike iyalinsa shikenan ragowa kuma sai ya sadaukar da su na fata an gane saboda wannan mas'ala hadhihi mas'alatu darura wannan mas'ala ta koma mas'ala ta larura mutum ne ya tara kudin haram daga farkonsu har ƙarshensu kuma ga Allah ya kawo shiriya ya tuba amma kudin nan fa duk ba masu kyau bane to yanzu abin da ya kamata tunda kudin ba su da alaka da haƙƙin wani kawai kasuwanci yayi ta yi haramtacce an fahimta ko wanda yake da alaka da haƙƙin wani kaga shi muka karanta satin da ya wuce wannan kuma wanda ba shi da wato haƙƙi babu haƙƙin wani a ciki kawai kuɗi ne ya dinga sai da kayan maye ko ya dinga sai da ainihin gumaka ko wani abu mai kama da aka yi tara kuɗi yanzu kuma yana so ya tuba to in zai tuba yanzu wannan kuɗaɗe dai har yanzu suna nan akan ba masu kyau bane to yanzu duk gaba ɗaya zai sadaukar da su shi kuma ya koma ya rike hannu ba komai ga nauyin iyali ga nauyin ƴaƴa to sai shine aka ce ka'idar musulunci musulunci yana da hikima kuma wannan ya fi zaburar da mutum ya tuba sannan kuma akwai ka'idar irtikabu a khafu dararain idan illoli suka zama guda biyu sai a dan duba mai dan kuma ya zama lalle sai an yi ɗaya daga ciki sai a duba mai dan sauki sauki ɗaya kenan sannan akwai babu larura mutum yanzu ga nauyin kansa ga na iyalinsa ga na ƴaƴansa kuma ga abin da yake yi ba mai kyau bane na sana'a to sai aka ce ɗauki gwargwadon abin da zai rike shi ya rike iyalinsa da ƴaƴansa ragowar kuma sai ya sadaukar da su idza khafa domin an shiga babin larura idza khafa al-insanu ala nafsihi al-halak idan mutum yana jin tsoron zai iya mutuwa in lam ya'kul in bai ci ba ya san in bai ci ba zai mutu ko zai shiga mawuyacin hali iyalansa za su tagayyara in ba su ci ba to kuma gashi kudin da zai ciyar da kansa ya ciyar da iyalan nasa ga irin kudin to sai ya dauki gwargwadon abin da zai ciyar da kansa da iyalansa a cikin wannan kudin rago sai ya rabu da su فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه حياته to hakika zai ci daga wannan abin da ke wajensa ma yubqi alaihi hayatahu gurgurdan abin da zai wanzan masa da rayuwarsa walau kana min mali gairi kai koda ma kudin na wani sa ba kudin sa bane koda kudin na wani sa walau kana hadha malu haraman koda wannan dukiyar haramun ce to ba zai yi ba dan dukiyar ta kwace ce ko ta haramun ce sannan kuma ya mutu ga yunwa kuma ga kudin dan ya tuba yana son ya mayar da kudin ga masu su amma kuma gashi zai iya mutuwa to yanzu an shiga babu larura duk da kudin na waninsa ne duk da kudin na haramun ne zai iya cin gwargwadon yanda zai kubutar da rayuwarsa daga halaka lauka na maitatan au gaira zalik sai aka ba da misali inda misali mutum ya shiga cikin halin larura ba abin da zai ci gashi ya galabaita sai aka ce inda mushe ya samu ko wani mushe ya kulu minhu zai ci saboda me da ajalin larura saboda larura idan har akwai babin larura amma fa ita babin larura nan kamar yadda muke ta maimaita abdaruratu tuqaddaru bi qadariha ba kai bane zaka bawa kanka larura kuma ka buɗa ta gwargwaron yadda kake so a'a larura a shama'auni na shari'a lallewa da ya shiga larura sannan sai a ɗan buɗa masa ƙofa ta haramun gwargwadon faɗin larurar gwargwadon buɗe masa ƙofar haramun inda za a yi saboda wannan larura yanzu dai cin mushe haramun gashi kuma yana nema ya mutu saboda rashin abinci ya rasa abin da zai ci sai ainihin wato mushe so yanzu sai ya ci mushe gwargwadon bukatarsa duk da mushe haram ne yanzu shari'a ta shigar da shi cikin babin larura sai ya ci gwargwadon bukatarsa li Allah ya mutu dan kai ya mutu qala ta'ala ubangiji ta'ala yace inna ma harrama alaykumul maitata والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله تعالى يقول إنما حرم عليكم الميتة أنهر وتو حقيقة Ubangiji ta'ala ya haramta muku mushe, waddama da jini, wa lahmal khinziri da naman alade, wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da aka yanka da sunan wani Allah famani tsurra amma Allah sai ce wanda ya shiga larura wanda ya shiga takura wanda ya shiga matsi yana nema ya mutu ko zai galabaita ghaira bagin ba yana mai zalunci ba wala adin ba yana mai ƙetare iyaka ba wala ismu alaihi babu laifi babu laifi mai babu laifi ya ci wannan mushan babu laifi ya sha wannan jinin babu laifi ya ci naman aladen babu laifi ya ci abin da ya san da sunan wani Allah aka yanka shi amma sai ya ci me yasa zai ci darura da larura ad-darurat tubihu al-mahzurat larura tana maida haram ta koma halal a daidai lokacin da ake cikin larura da an fita daga larura haram sai ta koma sunanta na yanka ta koma haram to an fahimci wannan wannan shine da aka Allah ta'ala ce famani tsurra wanda aka takura shi wanda ya shiga takura da matsi bai da bagin wala adil ba azzalimi bane ba dan ta'adda bane bala isma alaihi wannan babu ne babu wani zunubi a kansa dan ya ci mushe ko wani mushe inna allaha ghafurur rahim kaga sai Allah ya rufe ayar da gafara da rahama sai Allah ya ce gafurun Allah mai gafara ne ga wanda ya saba masa rahimun Allah mai tausayi ne Allah cikin ka'idarsa da dokarsa da tausayinsa ba zai ce sai dai ka mutu ba saboda yunwa ga mushi a ce sai dai yunwa ta kashe ka ga namun alade ko namun kare a ce sai dai yunwa ta kashe ka wannan ya saba da ka'idar Allah madaukaki Allah rahim za ka shiga mawuyacin hali sai Allah ya buɗa maka haram ya ce ka aikata ai shi dai shi aka yi wa laifin ya ce ya fi gafara ina fata an gani yawa wani zai dinga jin dan me yasa za a yi haka to ai ba kai aka saba ba kuma ba kai bane me yasa dokar ka san wani baya sai ya dan ji wani dan sassauci ko ya sai ga dan me an fahimta ko Allah ta'ala gafurun ne kuma rahimun ne fataqud min al-haram da haka za ka ci daga wannan haram ɗin ƙadara ma yumsiku alaika hayataka gwargwadon abin da zai rike maka rayuwarka shi sa suka ce idan a halin tafiya mutum guzurinsa ya ƙare yana neman mutuwa sai ya samu mushe zai ɗebi wannan mushen ya gyara ya gasa shi a halin tafiya kuma ya ci ya ƙoshi ya kuma yi guzuri da shi duk inda aka yada zango ya ji cikinsa ya faɗa ya ɗauko wannan naman mushe ne ba kawai ya ci gaba da cin kayansa har zuwa lokacin da zai fita daga wannan larurar sai kuma ya daina ci sun matumsiku anil baƙi to da zarar ka ɗauki abin da zai ishe ka to sai kuma ka kame daga ragowar in kuɗi ne na haram to ka ɗauki gwargwadon abin da shi zai riƙe maka rayuwarka to sai ka haƙura da ragowar وقال تعالى الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه hakika Allah ta'ala ya riga ya fayyace muku bayanin abin da ya haramta muku sai fa abinda kuka shiga cikin takura da larura illa matsurirtum ilai sai abinda kuka takura kuka matsu zuwa ga amfani da shi fala harama ma'ad darura kaji kaidan malamai ko fala harama ma'ad darura babu haramun tare da larura in dai larura tana nan to babu haramu mutum ya ya makare idansa ya yi turu-turu yana neman mutuwa wani abu ya shaƙi wani babu wani abu liquid ruwa da za a ba shi ya sha sai gulda ko wuski an fahimta ita ce kawai a kusa sai a ba shi kawai sai ya kora wannan makarar da ta fada to wuski ta koma wuski gulda ta koma sunan da gulda da ya kuma haɗiya to kuma ya san me ya sha amma waccan wanda ya sha ta tunkuɗa abin da ya makare ma wuya ta yi gaba da shi ya wuce ciki wannan ita kuma baki a wannan lokacin baki ya sha kaji dokan musulunci kaji yadda ka'idojin Allah suke ko da aka fala harama ma'a darura babu haramun tare da larura amma dai larura ina sake maimaita ba irin ni ne zan ce ai ina cikin larura in ba wa kaina wata fatawa in shiga cikin haramun in ta bindin a cikinta a yi magana a ce to an ce wani famani tsorra an gane ko da haka halin shi sa abin nan masu zuwa karatun alhalalu wal haram za ga mun yi wannan karatun da fadinsa har ma sheik dr yusuf al-kardawi ya ce da wahala yanzu kana cikin al'ummar musulmi ma ka shiga cikin irin wannan a ce an rasa wanda zai taimake ka abinci ko da na rikici ba za ka ci ba sai mushi ai a irin rayuwar da ake ciki ai ko irin da ka ci abinci na rigimar nan ka je wajen ga masu sai da abincin nan ai dama ya ci ake biya ko to shikenan sai ka zauna sai ka ci ayyan da za a yi to yanzu in akwai masu abinci ga restaurant nan ina kai ina cin mushi ina fata an gane na'am yawa kaga ballantana mutum ba nama ya ci to da haka fala harama ma aqsaruna qawluhu wa la taqul atruku al makasiba wa akhudhu ma a'tawni wa la taqul imam al barbahari yace a ka'idar musulunci musulmi ba zai ce atruku al makasiba ni kam na daina sana'a kawai zan je shiga masallaci in ta ibada to wannan baya cikin tsarin musulunci abinda ake so ka hada guda biyu ka tafi kasuwa ka tafi masallaci amma maganar ka shiga masallaci kawai ba wani fafutuka da kake da sana'a wannan ya saba da ainihin wato matafiya ta magabata na kwarai kamar yadda kuma ka zama dan duniya zalla kawai nema kasa a gaba ba ibada a cikin lamarinka to wannan ma ka tafka babban abinda ake so shine wa fataki fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya haka Allah ta'ala ce wai duk abinda ka samu ka nemi gidan lahira da shi amma fa kakka manta rabanka na nan duniya lalle ka tashi ka fafur ka tashi ka nema duk abinda ka gani din Allah ta'ala ya ce mata allakum wa li an'amikum sai dan ka ji dadi ne da kai da dabbobinka da akan ka zauna baka ji dadi ba kai ka so shi Allah ta'ala da ya kawo abubuwa ya ce inna sababin alma a sabba sun mashakakan al'arda shakka fa'ambat na fiya haɓa wa inaban wa ƙaduban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'ika gulba wa faki hatan wa abba sai Allah ya ce mata allakum wali an amikum duk wayannan kayayyakin alatin da ga Allah ya yi ne danni da kai sauran da kuma dabbobin da aka ga kenan sai ka tashi gwargwadon kwazanka da dagewarka da nema kila gwargwadon yadda za ka ci gajiyar wannan abubuwan da Allah ya halitta dan kai dan ni dan su da aka mutum ba zai nada hannu kawai shiga masallaci ba kawai shi kenan ya zama shi yake ta abin nan ya ce kawai shi kenan sai dai kawai dinga cato ya malam yana cikin masallaci da Allah ku dan samun mu kwano daya dinga aika masa da shi wannan mai aika ma kwanan ya fi kamar ta ba ya fi kamar ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadul ulya khairun min yadis sufla ka zama yadis sufla hannun da kake karba kullun kai sai dai a baka ka zama yadis sufla shi yasa aka ce kada mutun ya ce a turukul makasiba ni na daina sana'a na daina zuwa kasuwa ibada kawai zan ta yi wa aqu ma a qauni abinda mutane suka bani na na sadaka kawai na dinga karba ba'adun nasu ya ƙul mana ya ce wani daga cikin mutane za ka je yana cewa ana mutawakkilun bil alallah ni kam na dogara ga Allah ana mutawakkilun ala Allah na dogara ga Allah ni ba wata sana'a da zan yi na dogara ga Allah wa ana sa'ajlisu lil ibada zan zauna ne in yi ta yin ibada wal talabil ilmi in ta neman ilimi wan nasu yuduna ne mutane sa dinga ba da sadaka hada la yajuzu malai ce wannan baya halatta addinin musulunci ba ba ragon addini ba ba a san addinin musulunci baya so ya ga yayansa cikin kaskanci da wulakanci ba ku kaskantacciyar sana'a da ta kai mara a cikin duk sana'o'i da musulunci bai dauke ta ba ita ma tana babu larura a duk sana'a babu kaskantacciya irin maula da kaje ka ce a baya gara duk yan kankantar taka ta malam bawushe guntun gatarinka ya fi sari ka bani wannan haka yake na fata gani da haka mutum zai zo ya ce mutawakkilun billah kamar yadda aka ce wata rana za a yi tafiya da wani cikin magabata kowa da guzurinsa wannan da yajja kasa da buhunsa da yan kayayyakinsa da ɗan abincinsa wannan an masa gurasa an busar da ita wannan an masa garin kunu wannan an masa ɗan cincin ɗinsa da ɗan abin nan wanda zai daɗe halin tafiya sai kuma ga wani empty ba komai sai wani cikin magabata ya ce wannan waye aka ce mutawakkilun billahi kenan ya ce a mutawakkilu ne wannan aka ce wannan fa yace ai wannan ai shi ai mutawakkilun billah wai shi wanda ya dogara ga Allah ne sai wannan cikin magabata yace a ba muta ba mutawakkilun bane mutaakilun ne me neman a taimake shi in gaskiya ne me yasa ya bi masu guziri da masu guziri za su yi tafiya sai shi sai ya ba su yi tafiyar su sai shi kuma ya kama hanya ya tafi shi kadai amma kana da guziri wani yana da guziri wani yana da ya biyo cikin ku kuma a don ka fito da guzurin ka ce wani bismillah ya zai zo ya ciko na ka ga ya zama kallon alal nas an gane ko mutu akilun mai neman a ciyar da shi ne da haka mutum ba zai ƙi yin ibada ba zai ƙi yin sana'a ba ce zai zauna ya ta yin ibada ya kuma ainihin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani annabi cikin annabawa face yayi kiwon dabbobi sahabbai suka ce haka ya makin Allah ce har ni na yi kiwon dabbobi kuma ba nawa ba irin wata sana'a ce da ake kira a sako a sako shi ne kaje kofar gidan nan akwai dabbobi ka ce a sako sai a kwakwance su daga cikin tike sai a koro masu sai ka je can gidan ma ka ce a sako can ma su sako ma nasu sai sun kai da yawa sai ka kada su sai ka tafi da su daji ka je ka wuni da su in ka wuni da su a can da yamma sai ka kado su duk wanda ta shiga gida ta shiga gida sai ka jira sai a miko maka ladan kiwo da ka tafi annabi ya ce na yi wannan sana'a da 'yan tararen 'yan kwabbai da ake bani da suke kaina da iyali annabi ya yi irin wannan shi kenan kawai ka naɗa hannu ka ƙiyin komai sai dai ka zauna wannan inuwar in ta ƙare ka koma wancan ka zagi wani wani in ka je ya bai baka ba ka zage shi in ya ba ka ɗan ka rena wannan baya cikin tsarin addinin musulunci ko shakka ba ba addinin musulunci baya goyon irin wannan wato mutuwar zuciya da wasu suke da ita na ƙin neman na kai da fakewa da cewa mutum ai ibada yake ko kuma shi ba shi da lafiya ko kuma ya shiga jarinsa ya kare ko kaza kaza kaza wannan duk ba dalili ba in jarinka ya kare sai kai wani abin da da haka mutum ba zai zauna ba ya ce ana ajilisu lil ibadati wa li talabil ilm wan nas yu'tunani ma la yace hadha la yajuz bal alayka an tadlubar rizqa ala gafata malam wajibi ne akan ka tashi ka nemi arziki allazi yakfika ba ce akai sai ka kudance ba ka nemi arzikin da zai ishe ka ka samu abin da zai ishe ka rayuwa kawai shikenan bakar ka zafa fa sai ka zama alajuwa ne ko sai ka zama muloniya ko buloniya samu abin da zai ishe ka shikenan ba wanda ya ce maka sai kai kudi amma dai ka samu abin da shi zai ishe ka ka nemi arzikin da zai ishe ka wa yakfi zaujataka ya ishi matarka wa auladaka da yayanka wa man fi baitika da duk wanda ke cikin gidanka wa hadha min al-ibada shi kansa irin wannan neman arzikin yana cikin ibada wala tajlis karka zauna ta taharra sadaqatin nas kana ainihin wato sarai game da sadakokin da mutane za su baka kana cikin list kullun har cin bashi kake saboda kana cikin list din alajuwa na zakka ana sai irin mutuwar zuciya ce kaka karbu basu sukan mutane kana cewa insha Allah wannan watan karshen wannan watan a lissafin ka karshen wannan watan da ka gaya wanda za ka karba saboda a watan ne alhajin yake fitar da zaka kuma kana cikin lis bal alayka an taqlubar rizqa inda shi alhajin irin ka ya zama da shi ma zai kudin ne ya baka zaka inda haka ake kowa ya samu gindin bishiya ya zaman sa ya ki motsawa shi wanda kake tunanin ya baka shi ma zai samu da haka rayuwa so ake a tafattaba a sababa haka Allah ta'ala ya ce ku riki sababi kawai Allah shine mai azurta ma ya ce a yi riko da sababi shi yasa wata rana sayyidina Umar ya ga wani mutum a gindin bushiya yana ya ki zuwa ko ina yake shingire ta ya kowa ya tafi nema wani ya tafi office wani ya tafi kasuwa wani ya tafi kwadago kai ba ka yin komai sai ya ce Umar kenan baka ji Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha babu wata dabba babu wata halitta a ban kasa face arzikin ta yana gurin Allah da aka ko in tashin ta ko ban tashi na ta ba arziki na zai zo ya same ni sai ibn Umar ya ce haka ka fahimci ayar kai ka taba ganin sama ta yi ruwan kudi ka taba ganin an yi ruwan kudi daga sama ya ce a ya ce ko ka tashi ka tafi kasuwa ko jikin ka ya gaya maka an fahimta ko da haka wannan shi ne alaika an taɗulubin rizq alaika an taɗulubin rizq wajibi ne akan ka ka nemi arziki qala Allah jalla wa ala Allah mai girma da dauka yace wa tazawwadu ku yi guziri kaji ba Allah ma yace tazawwad kai guziri kana da gida kai guziri kawo musu abinci zaka yi tafiya Allah yace wa tazawwadu ku yi guziri kaga ashe zaman duniyar nan sai da guziri guzirin ku shine kana da sana'arka da kake dan samu ka rike kanka ka ciyar da iyalanka fa inna khairaz zadi taqwa ko da yake mafi alherin guziri shine guzirin tsoron Allah قوله لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا إمام البربهاري يقول صحابي بس haka ba in an ce nemo sahabi ɗaya ɗan zaman banza wanda ba shi da sana'a sai dai a ba shi maula ko ya je maula in an ce nemo shi a haɗa ka shi babu sahabbai ba su yi haka ba wadal ulama malamai su ma ba su yi haka ba ila zamanina haza imamul barbahari ya ce har izuwa zamaninsu malamai duk inda ga malami ba ba mai zaman banza za ka samu malami ko mai kiwo ne ko kuma mai manomi ne ko yana da wata sana'a ko kasuwanci ko kaza kaza amma ko malamai ba sa zama haka malamai ma ba su zauna haka wannan suna kai lam yaf'al hadha al-fi'la babu wanda ya aikata irin wannan aikin wani aiki kenan wa huwa al-julusu an talabin rizqi shine zaman kashe wando mutum ya ki neman arziki والنظر إلى ما بأيد الناس da kallon abin hannun mutane ahadun babu ɗaya da zaka iya kawowa yayi haka min sahabati rasulillahi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum atqan nas gashi su suka fi kowa ta kawa in ta kuma ka tare a masallaci ka kai sahabi annabi ya gaya ma in za ka tara arzikin da ya kai girman dutsen uhudu ka ce fi sabilla ba kai tafi ɗaya da sahabi ya bayar ba ka nuna sahabai takawa ka nuna sahabai bautar Allah amma dukkanin su suna da sana'o'i wannan yana kaza wannan yana kaza wannan yana kaza wannan jiya ma mun karanta hadisin wani sahabi Rafi'u bin Khadij a karatun al-halal wal haram yace muna daga cikin masu yawan gonaki a garin Madina manomi ne rafi'u bin khadij haka annabi ya dinga baka misalin annaba ya ce annabuwa ne sana'ar ta kaza ne annabuwa ne sana'ar ta kaza ne annabu zakariya kafinta da aka wannan kafintancin kana yana da asali rike kayanka annabi dawud makeri ne annabi isma'il shi kuma abin nan dan farauta ne duk ga sanarsa da sana'o'insu to haka ka dawo wajen bayan Allah duk za ka kowa da sana'a sahabban annabi sun fi kowa tsoron Allah bal a abadun nasi lillahi azza wa jal su suka fi kowa bautar Allah mai girma da ɗaukaka bal kanu ashaba a amali bal za ka samu sahabbai ma'abuta ayyuka ne wanda ba ma shi da gona amma yana da lokaci sai ya zo kana da gona e gonakinka sun maka yawa ko kuma ba za ka aikata ba sai ya karba sai ya noma in ya noma sai ku raba abin da kuka samu na amfani sun samu ya koma sata shi Allah bai hore maka ya mallaki gona ba amma kai kana da gonakin da yawa da ba ka iya aikata su ko kuma kana da gonan ma guda ɗaya ce amma ba ka da lokacin aikata ta shi kuma yana da lokaci to abin da yake yi shine sai ya zo ya karɓi gonar sai ku yi magana a yarjejeniyan an zai je ya noma ta ya noma amfanin da aka samu sai ku raba ka ɗauki naka ya ɗauki nasa da aka sahabbai suna yin ayyuka kana minhum muzari'un akwai manoma a cikin su wa kana minhum tujjarun akwai yan kasuwa a cikin sahabbai yutajiruna bil bai'i wash shira suna yin kasuwancin saye da siyarwa wa minhum daga cikin yan kasuwa masu saye da siyarwa akwai akwai abubakar wa minhum abubakar wa minhum az-zubair bin al-awwam wa minhum abdurrahman bin auf wa minhum uthman bin affan wayannan manya-manyan sahabban sayyidina abubakar sayyidina zubair bin al-awwam sayyidina abdurrahman bin auf da uthman bin affan wayannan duk yan kasuwa ne ashabu amwalin masu kudi ne yabi'una wa yashtarun suna siye da siyarwa wa hum afdalu sahaba gashi kuma su ne a cikin sahabban ma sun fi kowa falala idan kana da sana'a ko kana kasuwanci ko kana kaza ko kana kaza wannan baya nuna cewa ka zama wani kasa ga su suna cikin manyan sahabbai kuma manyan yan kasuwa ne manyan masu kuɗi ne sabanin da da za ka ga an cewa ba a hada karatu da sana'a musamman alaramomin mu irin na gida sai a ce mutum wani ya haddace alkur'ani ya sana'a hau ya kama shi ai ba hau sama da rashin sana'a sai mutum ya haddace alkur'ani ya je gabas ya rubuta ya rubuta ya rubuta an ce sana'a ya ce hau ne ya hau shi wai mutum ya yi karatun qur'ani ya gama hadda kuma ya koma yin sana'a kamar wai hau ya hau to kaji duk wa'annan manyan bayan Allah alaramomi ne sayyidina Uthman kullun sai ya saki Qur'ani yana yin yana yin yana yin yana yin wuturi da Qur'ani kai a matsayin ka na alaran ma ka kai kana yin wuturi da Qur'ani kuma da sassafe ka je kasuwa ka same shi ya baza haja yana ta kasuwanci kuma ya dawo da daddare ya kwan yana sallah a raka'a ɗaya sai ya saki Qur'ani kuma ba su akwai wani na za ka samu irin wayannan mutane kuɗi ba ga kuɗi ba da ya bajinta ya bajinta sai da annabi ya tashi ya ce kai daga yau duk abin da usman yayi wallahi sai ya shiga aljanna kuɗi saboda da an tashi neman kuɗi baya jin baya ba ji kawai zai saki kuɗi waye zai yi kaza sakamakon sa aljanna yanzu nan sayyidina usman sai falle kuɗi kawai sai ya so ya baya kuma a daidai lokacin da in ka je cikin dare kana can kana bacci kai ba ko alini 60 o 60 ka san akwai yan 60 o 60 shekara 60 ba izu 60 ba kwabo 60 annan ba mu tayi yawa an fahimta ko ka gani ba mutum ba shi da ko alini amma ya tashi ma ya sallah raka a malam ta gagara kaga ai shi an an dukan ya mai yawa ka tsara duniya wal akhirah shi dai duniya ba daɗin da yake ji ba kuma ya je can ya tarar da bayan Allah sun sha gaban su sai na Usman kaji da sauran manyan safa wahum afdalu sahaba wa kanu sun kasance yunfiquna fi sabilillah wajen ciyar da dukiyar su fi sabilillah kuma so ne wa yujahhizuna aljiyusha in kaji wa'anda suke kashewa rundunar sojoji za ta fi jihadi kudi su ne masu shirya rundunoni min amwalihim daga dukiyoyinsu lam yatruku dalabar rizqi kaji wa basu daina neman kudi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwa basu daina nema ba tare da cewa manyan sahabbai ne manyan bayin Allah ne sai sun riga ka shiga aljanna bal an musu alƙawarin yan aljanna ne tun suna duniya amma basu fasa neman kudi ba abubakar ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu bayan rasuwar annabi kaf cikin al'ummar musulunci aka ba wanda ya dace ya zama kalifan annabi na farko sai shi har kasuwa ne kana yabi wa yashtari yana siye da siyarwa wa yusa'idu rasulullah ya taimaka wa manzon Allah munzu ba'athahu Allah tunda Allah ya aiko manzon Allah sayyidina abubakar yake taimaka wa sayyidina manzon Allah fi makata garin makka har manzan Allah sai da ce ba wanda dukiyarsa ta amfane ne irin yadda dukiyar abubakar ta amfani ya ce ako wanda yake zai iya mun gori abubakar wa huwa yusa'iduhu min mali yana taimakawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukiyarsa fi mawaqifihi al-mashhura a wuraren yaƙe-yaƙe mashahurai da haka da dukiyarsa yadda abubakar yud'imul masakin gashi da ciyar da talakawa masu ciyar da miskinai wa yashtari al'abida kai sayyidina abubakar yayi nisa radiyallahu anhu ya siye bayi almu'azzabina wa'anda iyayen gidansu suke gana musu azaba saboda sun musulunta wa yu'ti uhum ya yantar da su ce ku tafi ku bauta wa ubangijin da ya halice ku ba wani kato ka bilalin kamar sayyidina bilal kana jin bilal mai kiran sallah yana karkashin wani ja'iri mai azabtar da shi saboda ya musulunta sayyidina abubakar aka lafta kuɗi ya zuba mato dan kuɗi ya siya bilal ya ce ka je na yanta ka fi sabili wa gairihi da wanin sa wa ma tarakal kasba abubakar bai daina bai daina nema ba bai bar kasuwanci ba bai daina kwadago ba wa qala ba mu taba jin sayyidina abubakar ya ce ana ajlisu wa a'budullah zan yi zamana in bauta wa Allah wa ana min ashabi rasulullah aini ina cikin sahabban manzon Allah mun ji sayyidina abubakar ya haka yace ai ni zamana zan in tabautar Allah tunda ni ina cikin sahabban manzon Allah yana cikin sahabban manzon Allah man kaje zaka same shi a babin kasuwanci ana faɗan sunayensu da haka musulunci bai aminta da mutum ya naɗa hannu ya ce ibada ce ko ya ta neman ilimi yake sana haɗawa ake duka neman ilimin da ainihin ibadar duk ba zai hana ka yi sana'a bal ma za ka fi mutunci za ka fi kima kuma za ka fi tsayawa akan kafafuwanka قوله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه امام البربهاري يقول سيدنا عمر رضي الله عنه yana cewa kasbun fihi ba'd ad-daniya khairun min alhajati ila nas ka duba wata magana ta sayyidina Umar dan a nuna ma sahabbai ba su yadda da kaskanci ba sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yadda da bani ba ba su yadda da roko ba sayyidina Umar Abubakar ke ta kasbun sana'a fihi ba'du daniya wanda a cikin ta akwai wani nau'i na dan gazawa da kaskanci a ce misali mutum ya dan dauko ba ka goro an san shi a unguwa an san shi kila da ya dan yi harka amma yanzu al'amura sun canza a ganshi da bakan gora yana yawo da shi a haka wannan sana'ar sai na abubakar kowa ganshi ya haɗa kayan shushaina yana karkada wannan ɗan akwatin da shushaina ko a ga mutum ainihin wato kawai dama asalinsu ya gaji wanzanci kawai da kuma ya zo aka samu wasu harkokin sai aka ajiye ainihin zabira kawai a ganshi ya nemo zabira sai ya kuma mai da ita yana yin aski sayyidina abu umar radiyallahu anhu yace wai sana'ar da mutane suke ganin kamar akwai kaskanci a cikin ta khairun to wannan sana'a tafi alheri min alhajati ila nas sama da ka dinga kai bukatar ka zuwa mutane haka kawai mutum da ya ganka ya canza fuska saboda kawai kana zuwa kana nema a wajensa mutum ya yayyaba maka maganganun da ya ga dama saboda ka je nema wajensa a shanya ka a kofar gida ana sanyi kai awa uku kana jiran sa yana ma bacci ba kuma ba isa a tashe shi ba sai ya yi bacci kuma in ya zo zai iya ce maka ma ba zai ganka ba akwai kaskancin da ya kai haka kuma mutum wai ya zaɓi wannan ya je ƙofa gidan wannan ya je ƙofa gidan wancan ya zo a fito da abinci ana wawaso da shi ai koyaya yake je ka nemi naka ka siyo gwangwani ɗaya na shinkafa ko garin kwaki ka taho da shi cikin izza ka zo da shi gidanka ku zauna da iyalan hukunci ya fi alheri sama da zuwa ƙofar gidan jan mutane raraka da kake kaji sai na umar abin da ya ce ƙasƙantacciyar sana'a ta fi alheri sama da bukata a wajen mutane kaunuka ta hatarifu hirfatan kasantuwarka kana yin wata sana'a fi da na'atun wadda a cikin sana'ar a ganin mutane akwai ƙasƙanci kalhijamati kaman ƙaho mutane suna ganin kama akwai ƙasƙanci a cikin sana'ar ƙaho ko aski ko kwasar bayan gida misali ta'khudhu minha ajran da kake karban lada a wannan sana'ar tunfiquhu ala nafsika da zaka je ka ciyar da kanka khairun wallahi yafi ma alheri min su'alin nasi sama da roƙon mutane ina ƙara maimaitawa roƙo kaskantacciyar sana'a ce da babu kaskantacciyar sana'a da ta kaita babu ka ɗauki fiyo wata ka je ka siyar ‘yan abin da ka samu ka zo ka ci da iyalanka ya fi ka je a baka dubu goma taimako a baka taimakon dubu goma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yin bara baya cikin wanda aka lissafa cewa larura shari'a ta ba su dama su yi bara ranar tashin alkiyama zai zo fuskarsa ba nama duk wanda kaga fuskarsa da da kwarangwal ya zo sai kasusuwa to wanda ya dinga bara da maula ba bukata ya zama maula trading company to wannan zai zo ranar tashin alkiyama da an ga mutum fuskarsa ba nama irin wanda suka dinga ainihin wato maida roko ko bara sana'a ke cikin mutane mutum uku ne fa aka ce ya halatta su bara duka mutum uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a hadisin kabisa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya kabisa in mutum baya cikin waɗannan guda uku duk abin da ya samu a bara ko a roƙo suhutun haramun ne ya kulu sahibuhu suhutan da haka ka samu sana'ar ka komai kaskancinta a kai a biya ka kaci da kanka khairun min su'alin nasi wai yafi alheri da roƙon mutane wa dhillati lahum da kaskantar da kanka da mutuncinka da iyalinka da ƴaƴanka ana ganin martabaka a gida amma wani ya zo bawa ne dan uwanka ya kaskantar da kai saboda ka je bukata wajensa gaba ta 124 qala al-muallif rahimahullah was salawatul khamsu ja'izatun khalfa man sallaita خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك إمام البربهاري yake cewa wasalawatul khams salloli guda biyar a zahar la'asar magariba isha asuba ja'izatun ya halatta yin waɗannan sallolin khalfa a bayan limami wato a bayan man sallaita khalfahu a bayan wanda kai sallah a bayansa illa an yakuna jahamiyan sai dai in yana da aqidar jaham bin safwan sai dai in ba jahami a baya halatta ka bi mutumin da yake da aqidar jahamiyya sallah wannan mun sha karanta aqidun jahamiyya anan ko illa an yakuna jahamiyyan sai dai ya zama jahami ne fa innahu mu'attilun domin wannan mai kore sufofin Allah ne wa in sallaita khalfa idan ku kai sallah a bayan mai aqidar jahamiyya fa a'id salataka ka sake sallaka wa in kana imamuka yawmal jumu'ah idan ku na ranar juma'a mai muku sallar juma'a jahamiyyan ba jahame ne wa huwa sultanun kuma shi shugaba ne fa salli khalfa bayan da zaka yi sai kai sallah a bayansa wa a'id salatak amma ka koma gida ka sake sallah wa in kana imamuka min sultan idan limaminka yana cikin masu mulki gashi yana da mulki kuma sannan gashi shine liman wa gairihi da wani shugaba sahiba sunnatin in dai ma'abocin bin sunnar annabi ne ko da yana aikata wasu laifuffuka ko sabo fa salli khalfahu kai salla a bayansa wala tu'id salataka ba sai ka sake sallarka ba qawlu ash-shaykh fawzan al-fawzan zai sharhi game da wannan magana ta imam al-barbahari yace was salawatul khams ja'izatun khalfa man sallaita khalfa hadhihi hadhihi mas'alatul imama wannan mas'ala ce ta limanci fi salati a sallah manin ladhi yasihu an yakuna imama wane ne yake inganta wai ya zama liman ne kowa sai zo ya zama liman wallazi la tasihu imamatu wane ne wanda limancin sa baya halatta in ka bi shi sallaka bace ba awwalan na farko idza kana al imam huwa sultan idan liman ya zama shine kuma mai gari ko sarki gashi shine liman kuma shine shugaban mutane fahaza yi salla khalfa to wannan za a bi shi salla kama ya ati duna nazarin ila ba'adhi mumarasatihi kaman yanda wato kama ya ati kaman yanda bayani zai zo duna nazarin ba tare da duba ba ila ba'adhi mumarasatihi zuwa ga wasu mu'amalolinsa allati yakunu fiha ma'asiya wanda akwai saban Allah a cikin su aw mukhalafatun ko akwai sabawa shari'a a cikin wasu al'amuran nasa to ba tare da duba da wannan ba in dai liman ne kuma shugaba ne ka bi shi sallah malam ya kharuj an addini matukar dai bai fita daga addini ba sai dai in yana da wata aqida wadda musulunci ya ce mai wannan aqida ya fice daga addini to ba za ka bi shi sallah ba li'anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bis salati khalfahum domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da bin su sallah yin sallah a bayan su li ajali jam'il kalima saboda kan hada kan jama'a kaji abinda zai sa abin saboda aka ce ba za a bi su ba to za a samu rarrabuwar kan jama'a to kuma rabu haduwar kan jama'a shi yafi alheri fiye da rabuwar kan mutane wa adami tafarruqi da rashin rarrabuwa fa mahama kana indahu min adh-dhunubi wal ma'asi ma lam yasil ila haddil kufr duk irin laifuffukansa da zunubansa da sabansa matukar bai kai ga kafirci ba fa innahu yusalla khalfahu za a bi shi sallah min ajali jam'il kalima abin da yasa za a bi shi sallah ba wai dan sai dan da a ce ma kawai liman ne iya limanci kawai yake wa mutane ba shugaba bane to yana halatta ku je wani gurin ku yi sallah amma gashi shine shugaba kuma shine liman to yanzu sai ku bi shi sallah saboda hada kan jama'a khususan musamman fil juma'i a cikin sallolin juma'a wal a'yad da kuma sallolin idi wa kadhalika fil fara'id haka ma cikin sallolin farilla wa in kana waliyul amri jahmiyan idan shugaba ya zama mai aqidar jahmiya ne fa innaka tusalli khalfa kuma gashi shugaba ne kuma gashi shine liman to sai ka bi shi sallah wa tu'idu salataka amma sai ka sake sallah wannan abu na farko kenan thaniyan na biyu suka ce idza kana al-imamu al-fasiqu ghayra sultan idan wannan fasikin limamin ba shugaba bane shi ba mai unguwa bane ba dagaci bane ba hakimi bane ba sarki bane kawai dai liman ne kuma gashi fasiki fa hadha mahallu khilafin bainal ulama to anan ne malamai suka yi sabani ala qaulaini bisa zantuttuka guda biyu alqaulul awwal qauli na farko da malamai suka yi ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce yashtaridu fihi al'adala limanci ibada ce da sharadi sai an samu adali mutumin kirki shi zai zama limamin mutane fala tasihu khalfal fasiki baya halatta yin sallah a bayan fasiki ka san fasiki ne makaryaci ne magulmaci ne mashayin giya ne mazinaci ne barawo ne dan damfara ne ka san yana aikata irin waɗannan laifuffuka na fasikanci to baya inganta ka bi shi sallah allazi ya'ti kabiratin wanda yake aikata kabira babban laifi min irin zunubi daga manyan zunubai duna shirki amma koma bayan shirka zunubin da yake yi bai kai shirka ba alu wayannan malamai suka ce la yusalla khalfa ba za a bi shi sallah ba ba za a yi sallah a bayansa ba li'annahu laysa bi'adilin domin shi ba adali bane wala yuttakhadhu imaman bai kamata ma a mai da shi liman ba bai kamata ya zama limamin mutane ba kaulin farko kenan da haka kaulin malaman farko suka ce ba a bin liman sai adali mutumin kirki wanda ba fasiki ba alqaulul akhar ɗaya ƙaulin kuma na malamai suka ce ma dama annahu muslimun matukar shi musulmi ne wata siho salatuhu fi nafsihi sannan shi in yayi sallah shi a karan kansa sallarsa ta inganta fa innaha tasihhu salatu khalfahu to ya inganta abin shi sallah abinda wayannan malaman nabi suka ce shin shi in yayi sallah sallarsa ta yi suka ce eh an an kalla za a ga yana yin sallah mai kyau ruku'u mai kyau sujada mai kyau ga karatunsa masha Allah amma fa fasiki ne in yayi sallah shi kadai sallarsa ta inganta eh to in ka bi shi sallah kai ma sallarka ta inganta wannan shine kaulin malamai na biyu fa yusalla khalfa kulli muslim a karkashin wannan ka'idar kenan ana yin sallah a bayan kowane musulmi in dai mutum musulmi ne ya halatta a bi shi sallah walau kana indahu shay'un min al-ma'asi koda yana da wasu laifuffuka da sabo da yake yi duna shirki in dai saban bai kai shirka ba wa dunal kufri matukar abin da yake yi bai kai kafirci ba to ya halatta abin shi sallah fa innahu yusalla khalfahu ana bin sa sallah wa hadha zahiru kalamil musannif kuma wannan shine zahirin maganar Imam al-Barbahari halaccin bin sallah a bayan wanda in shi yayi sallah sallah ta tayi to in ka bi shi sallah sallah ka tayi ina fata an gane to insha Allah sai mu tsaya daidai wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin ciban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk